الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi bakwai ga watan biyar shekara ta 1440 daidai hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan daya shekara ta 2019 miladiya muna cikin kitabul magazi babu kudumin ash'ariyin wa ahli yaman wa ahlul yaman a cikin sayil bukhari wanda yau za mu tashi hadisin muhammad bin bashar قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا والإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمد بن بشار شيني بندار العبدي لقى ابن أبي عجي شيني محمد دقى شوبة ابن الحجاج دقى سليمان العامش دقى ذكوان شيني أبي صالح السمان دقى أبي هريرة الله كرم سيدنا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari da tattaunawa da sahabbai a cikinsu akwai mutanen madina ya ce a takun ahlul yaman hum a raƙo afidatan wa aliyyar ƙuluba ga mutanen yaman sun zo muku annabi ya yabe su ya ce mutane ne masu wato taushin zuciya masu sauƙin sha'ani mutane yaman a raƙo afidatan wa aliyanu ƙuluban imamul khattabi yake ce an siffanta zuciyarsu da taushi wusifa al'afidatu bin riƙaci in an ce abu al-raƙiƙ ba wato kishiyar galiz ba abu mai kunci ba ba abu mai kauri ba kuma zuciyar aka ce da ita layyana idan an ce alfu'ad alfu'adu a larabci jam'insa shine al'af'idatu alfu'ad shine abin da ya lullube zuciya akwai zuciya akwai abin da ya lullube ta shi sa ya ce suna da taushin al'af'ida al'af'ida jam'i ne na alfu'adu alfu'adu shi ne risha'ul kalbi abin da ya lullube fatar da ta lullube zuciya ko naman da ya lullube zuciya shine fuad idan ya zama yana da taushi wannan marfin da ya lullube zuciyar in yana da taushi to shine zance zai rinka ratsa shi da wuri ya ratsa shi ya shiga cikin zuciyar kenan kenan ana so a ce mai bambanci tsakanin al'af'idatu da alkulub ko alfu'adu da alkalbu sai ka zo alfu'ad sannan ka shiga alkalb idan na saka riga mai kauri to idan wani abu ya taba ba lalle ne ya ratsa ya taba jikina ba da wuri saboda rigar tana da kauri amma in rigar ba ta da kauri to duk abin da ya zo nan da nan zai wuce shi sa ake saka rigar sanyi in ka lura tana da kauri tana da kaushi ba ba maratsa duk inda ka ga rigar sanyi to za ka ga babu maratsar iska iska ta rinka ratsa ta kai tsaye a'a to wannan dumin tunda iska ba zai shigo ta kai tsaye ba wannan dumin shine zai ba da kariya wa gangan jikinka sai ka ji ba ka jin sanyi to zuciyar da take da kauri af'idatin in tana da kauri to in an faɗi zance ba zai ratsa ta ba to shine aka ce su mutanen yaman suna da fu'ad mai sauki idan ya zama ba mai sauki ba ne to zance ba zai ratsa zuciyar ba wanda ba yi da imani mai ƙarfi za ka ga ba ƙaramin zance ne ke ratsa shi ba amma mai imani an yi magana ta imani sai ka ji ka ai zancen ya ratsa ni saboda kana da taushin zuciya to sai an shiga alfu'ad sannan sai a shiga alkalbu shi kuma zuciyar idan ta zama tana da lin shine aka sifanta ta da lin taushi to sai abun sai ya makale a ciki a cikin zuciyar kenan in an ce arriqa a larabci diddul ghilza ne kishiyar akwai arraqiqu akwai alghalizu الرقيق ده الغليظ الرقيق mai taushi mai sauki alghaliz mai kauri akwai kuma as-safaqa akwai al-lin as-safaqa da al-lin shi kuma shine yake kishiyantan al-qaswatu wannan layin al-lin wannan kuma al-qaswa allin ana cewa taushi alkaswa ke kasa bushewar zuciya ai ne yana da zuciya busasshiya duk kasar da take ta bushe sosai ba karamin ruwa zaka zuba mata ba ta sha ta koshi to an siffanta zukatanmu da wannan aran kalmomin aka yi aka ɗora su akan wato ahwalul qalb yasa in gaskiya ta zo zuciya mai taushi sai shiga wannan gaskiyar tana tasirantuwa da ayoyin Allah tana tasirantuwa da wa'azi da faɗakarwa da ake idan zuciya ta zama mai ƙeƙasa ko marfin zuciyar ya zama mai kauri mai kaushi to ba kowane zance ne yake iya ratsa shi ba to shi yasa kullum ka rinka roƙon Allah ya baka zuciya mai taushi da za ta rinka karban gaskiya to mutanen Yaman dai sun samu wannan yabo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu yamani shi imani yamani ne kamar yadda muka yi bayani a baya wana daga can ya fito annabi ya yi nuni a hadisin jiya cewa al'iman ya fito daga can mana al'imanu mansubun ila ahlil yaman ana danganta imani zuwa ga mutanen yaman me yasa saboda safa'ul kalbi da suke da shi da riƙatul kalb da linuhu zuciyar tana da taushi shi yasa da an yi musu bayanin imani yanzu yanzu suke ɗauka wato wani abin da zai baka mamaki shine a yanzu haka a yaman akwai yahudawa da mazansu da matansu amma idan ka ga mace ba yahudiya a yaman ba za ka bambance ta da mace musulma ba saboda ba a ganin jikinsu kaya ne suke sawa hijabi sun lullube jikinsu har da niƙabi ba yahudiya ce amma saboda tasirantuwa da kasar da wurin sai ya zamanto shigarta irin ta musulmi sai ga mace da hijabi da niƙabi ta yi mintanin wannan wato jau imani din da zai imani tana shiga irin ta musulmi amma ba yahudiya ce saboda tasirantuwa da wurin amma kun ga duk wani abin da manzo Allah ya faɗa ku duba yadda aka jefa gurin cikin fitina yanzu kullun faɗa ake kullun sai an kashe mutane kullun an an tada rikici da gangan a wurin su yahudawa nan da kuke gani da kafaran duniya su su su in za su kulla fitina research suke akan yin fitinar sai sun yi bincike sun ga wurin da yake da tasiri a musulunci sai ku su da faɗa wurin a hana wurin kwanciyar hankali don kar ma mutanen wurin su miƙe kafa su shimfiɗe kafa su bauta Allah har ma a samu wani ƙarfin addini a wurin suka shigo musu da harkar shi'anci ɗin nan ke ta taimakon 'yan shi'a ana ba su makami suna ta yaƙi hanɓare gwamnati su kafa gwamnati su shiga saudiya su yi abin da za su yi ba zaman lafiya yanzu a yaman ba zaman lafiya yaƙi ake fafur shiga ƙasar ma bala'i ne tashin hankali kullum mutane ake kashewa amma kuma ga shi annabi ya ce al'imanu yaman ba ma wannan kaɗai ba wal hikimatu yamaniyya hikima maɓuɓɓugar hikima basira shi ma daga yaman ne ka duba su ne taskar imanin taskar hikima amma ga shi ne an hana su kwanciyar hankali walfakhru walkhuyala kafin mu zo nan gurin yanzu mu kaga yanzu a matsayinmu na musulmi yanzu yaranmu waye ma ya san yaman a makarantunmu ko na islamiyya ko waye san yaman amma kaji an ce asalin imani tushen imani daga nan ne amma baya cikin ƙasar da ake sanyawa a koya yara su san muhimmancinta su san abin da annabi ya faɗa su san tarihinta babu wa ma ya san yaman in ba tsautsayin karatu ya biyo ba amma sun san amerika ko haka ne sun san ingila sun san kaza sun san kaza kai wallahi sun fi sanin gane ma akan yaman wallahi ko ba ka bane du sun rike sun hada ce wato wato wato wato tsari suke yi tsari suke yi suna yin tsari ne su gina ku akan abin da yake shi suke so ku rayu abin naku na addinin kuma ya zama yana baya yanzu yaro in an zo maganar larabci ko turanci yana tsoron larabci suke yi kawai sun gaba za su iya ba amma kuma duk mun cika gari mun ce muna sa annan muhammadu mun ce muna son musulunci amma yaren musuluncin an hana mu koye shi yaren musuluncin yaren ƙur'ani yaren hadisi yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya larabci yake magana ko babu komai dan alfahari da son annabi ya kamata mu koyi yaren annabi ko to duk wani umarnin da annabi ya bamu da larabci ne duk wani umarnin da qur'ani ya bamu da larabci ne amma wallahi an hana mu koye shi kuma mu din mun ki mu koye shi kuma mu mai da shi yana da muhimmanci ba kai kanka daman dan kama baka ma gina shi akan ya ma iya wannan ba kana ganin ba larura ba ne kawai ya iya shi amma kuma shi ne yake da alaƙa da lahirarsa da kabarinsa mutum zai zauna ne kullum inda a karanta masa abu sai an fassara masa da hausa ranar da ba wanda zai fassara maka ba ranar da baka samu mai fassara maka ba shikenan sai ka zama kafuri to me yasa ba za ku koyi yaran ba duka wannan wallahi yana da cikin abubuwan da aka yaƙe mu aka gama da mu aka mai da mu baya ba mu farga ba wanda ya himmatu zai yi abin sai kaga yawanci jihud ne shakhsi ma'ana personal interest ɗinsa ne ba wai influence ne na wani ko ubansa ko al'ummar da yake rayuwa ko makarantar ba ta sa shi yake kokari ya wani a shi sha'awarsa ga addinin nesa yake kokari ya gane amma ba wai a gida ne ake matsanta masa yi wannan ko a abin nan ba dole ne mu rinka tuna wannan kuma mu rinka yi wa kanmu fada kada mu bari su yaƙe mu su raba mu da abin da ya kamata mu yi duk wani abu na addini a hana mu shi muna musulmi da yahudanci wani dan majalisa ya kira ne yake mun magana ya ce mala ya kamata ku rinka lura da abubuwa yanzu kaga duk wani taro da za a yi na wannan sai an yi national anthem me national anthem nam taken kasa in shugaban kasa ne yazo sai kowa ya miƙe chat ai shiru wani lokacin a karanta haddashi taken kasa national anthem kuma duk yaro in ya shiga makaranta sai ya koyi wannan abin da farko da za a fara koya masa taken ƙasa ai kwarai kamewa za ka yi eh Allah ma albarka to ya kaga kiran sallah ka kwatanta yadda mutane suke nutsuwa in ana national anthem ka kwatanta yadda suke nutsuwa in ana kiran sallah mu ne fa karka dauka wasu aljanu ne a gefe mu din dai wannan mutanen mu ne tashi za ka yi kamakale sai an gama ta saboda yana da muhimmanci an gaya mana yana da muhimmanci tun muna ganana to ina taken musulunci babu yanzu a majalisa akwai wata sanda wata tsinanniyar sanda wai sandar majalisa ai kuna ganin ta ko ko hoto suke suna kafa ta kafirci fa ake da wannan sandar har gaishe ta ake zo ake ko eh wannan sandar idan babu wannan sandar zaman ma babu shi na'am ko rikici majalisa ake ana ɗauke sandar an ka duba da ana fita da sandar shi kenan kowa shi ya zama relax shi kenan kawai kuma an zuwa ake ana sunkuya mata ko ko ba gaba ne in za a yi magana ne ake zuwa me ita ake zuwa ake dunkusawa a yi mata gaisuwa ka duba malam itace ne fa wallahi tallahi wani lokacin wani wani jami'i ya kira ne ya ce su wallahi a jihar su ina jin ko katsina ne wani ko shugaban majalisar ne ko wani abu da ya kira ne muke magana da shi ya ce mu mun kashe wannan abu ya ce ba ma wannan wallahi tallahi ya ce sun kashe wannan ba sa yi ba wata sandar da zo sun kuya mata su gaishe ta ya ce kuma normal suna rayuwarsu so a nan na baku wannan misalin ne irin yadda wato wato sai a gina mu akan wani abu da ba shi da amfani mu ta bauta akan shi amma wani abu mai amfani na addinin mu an jahiltar da mu shi ya kamata mu rinka tunani wallahi azim matukar mu mutane ne muna rayuwa muna da yanci ya kamata mu zama wayayyu yan siyasa mu su zama wayayyu akwai abin da babu wani dalilin da za a hana mu yi shi amma ya laifi saboda sun raba mulkin da addini sun ce addini ba yi da ta cewa a cikin sha'anin mulki kuma addinin musulunci shine bayani ya za a yi mulki suna can amerika suna ingila amma abin da suke so muna nan a ƙauyukanmu dole shi za mu yi suna can fa ba ganin mu suke yi ba amma wallahi ji ake in an saba musu yadda ka san wato an fi tsoron a saba musu akan a saba wa Allah Allah gyara halin mu ina faɗin wannan saboda yara masu tasowa shabab wataƙila wani Allah zai kai shi wani matsayi ya riƙe wannan abun a zuciyarsa ya samar da gyara dan ana so za a samar da gyara kuma bai ci karo da constitution ba za a iya constitution ma ya baka dama kai abin da ya dace da addininka ba za kuma a sa ka zo kai shirka dole ba ka zo kana sujjada kana ruku'i wa itace in za ka yi magana sai ka zo ka durkusa wa ice sannan ka tashi ka yi magana na'am idan a ƙasa an ce a girmama ta tun da haɗi ne na kafirai da musulmi wataƙila ka ce a ƙasa wataƙila ba za ku iya cewa ba za a yi ba to yanzu a kano misali shi ne yi na ba da misali yanzu misalin majalisar kano me amfanin sai sun zo sun gaida wannan sandan suna musulmi gaba ɗayansu akwai wani ɗan majalisa ko wani ɗan wane ne kafiri akwai a sokoto a maiduguri a zamfara yawwa to ina so ku gane wato wato ci bayan musulmi ne a cikin harkar gwamnatin da rashin samarwa kai yanci yanzu majalisar kano sai ta ce ta yaƙi wannan abin ba za ta yi ba kamar yadda majalisar katsina suka yi me zai same ta federal gama za ta zo ta ce lalle sai kun je kun gaida sanda to tsabar aƙidar an sa musu wannan yanzu in ka zo ka tawo wannan motion ɗin yan uwanka musulmi ne ma za su yaƙe ka su za su yi faɗa da kai abinda za su fara cewa a mu ba addini muke yi ba a nan amma in suna neman ƙuri'a kuma za su zo masallaci a yi musu addu'a ku musu addu'a akan abin da ba addini za su je su yi ba ban sani ba ko kuna gane ni da an yi musu magana sai ce su ba addini suke yi ba amma kuma suna neman ƙuri'ar me masu addini ɗan giya karuwa 'yan jagaliya 'yan ihun gari suna da suna da bukatunsu da suke bayarwa su ce za mu zaɓe ku ku yi mana kaza amma banda mai addini banda mai addini a samu ƙungiyar addini ko masallaci ko a ce ku faɗi mai kuke so a muku addini a ƙasa a mulki ku zaɓe mu muku wannan ba a tantaɓa wannan kawai sai dai su ce ku sa a yi musu addu'a wanda aka ja ka same shi aka dan liƙa masa aka dan bashi sai zo ya ce masa addu'a saboda shi ya karba ya ci sai mun gyara wallahi akwai abin da wallahi kai tsaye ma bai kamata ka zargi gwamnatin kai tsaye ba tsabar dakilewar kwakwalwarmu ne da rashin tunaninmu kawai don za mu iya gyarawa ina gaya muku wannan wani jami'i ne ya kira ne yake faɗakar da ni ya ji wani karatu na ne ya kira ne yake yake gaya mu ya ce gaskiya mu Allah muna karban yan abubuwan da ake faɗa mun yi iya ƙoƙarin mu da zamu mun yaƙi wannan gaida sandan nan mu abin nan ya ce amma malam ku a Kano har yanzu ana yi fa na ce tab muna ai wani lokacin gwanda inugu ma wallahi haka ne mana wallahi kai ka isa maka musu magana addini amma magana Kano ne Kano Kano Kano musulmi Kano samari ku shiga siyasa masu kishin addini ku samar da gyara kafin ku mutu yawwa malam ya ce annabi ya ce wal hikimatu yamaniya wal fakhr al fakhr al fahari da hausa kenan da larabci al ijabu bin nafs wato ji da kai shine al fakhr asalin kalmar alfaharu ne shi ne ba shi ce alfahari sai ya cire ɗugon kawai amma an ka tambayi mutum ya alfahari mana nuna isa da ji da kai shi ne al'ijawa bin nafs alkhuyala asalin alkhuyala wato shi ne jin girma da wulaƙanta na ƙasa da kai shi ne alkuyala akan ce girman kai nam yes nam duk wanda ya yi girman kai to za ka ga yana son wulaƙanta na ƙasa da shi yawa to shi ne to alkuyala ba a son kuyala ka ji kai wani ne sannan bayan ka ji ɗin kuma ka wulaƙanta wani ihtiqarul ghair kamar ya wulakanta wani kame da shi ba mutum ba kame da shi bayi da ra'ayi kame da shi bai isa ba kame da shi a ƙasa wannan ba wai mutane da kake rayuwa da su yau da ba ko ɗan da ka haifa ne in kana wulaƙanta shi ba zai ga darajar ka ba wallahi ko ɗanka ne ƙarami ya yi maka magana saurare shi karka gaggaga a ba daidai ba ne wannan ba tarbiya ba ne ya zo da bayani ya zo da magana kai ne ubansa so ya zo ya gaya ma ko yaro ne sun koya ka saurare shi mai kace zai ji daɗi ubansa yana saurarensa amma ɗabi'ar mu yanzu ta kan zo ga yaro ya zo da magana tafi gurin uwarka ka je ka gaya mata a ba akaramka Allah ai ba daidai ba ne wannan baka mai da shi mutum ba yi zo zo zo zo me kake so ka saurare shi zai ji daɗi ya gaya wa babansa wannan ta sa sai muka yi developing wani abu muka sa wani shamaki idan ‘ya'yanmu suna bukatar wani abu sai dai su je su gaya uwarsu kaga yanzu ya nuna a mu'amala kawai ka nuna cewa mana baka da alaka da shi duk wani abin da yaron ka yake bukata sai dai ta hanyar uwarsa in matsala yake da shi sai dai uwarsa ta in alheri ne ma sai dai uwarsa to haka zai tashi ko mutuwa kai wallahi ba zai ji tausayin ka ba sai ya fi tausayin uwar da ɗabi'a da muke da shi mutum sai ya kawo abu sai ya bawa ya bawa uwarsu ya bawa mata ya ce ku je ku raba musu shi yaro yana da wani abu wato yadda ka san an ɗauki wani abu liƙa a ƙwaƙwalwarsa haka yake ganewa mai bashi fa shine yake sansa sa na'am an sani gidan naka ne gaba ɗaya kake barwa amma za ka yi dogon jawabi kafin ya fahimta sai ka kashe kuɗi ka sai masa wani abu sai ya zo ya ce maka gashi mama ta siya mun to a lokacin zai ji daɗin maman saboda mama tana son sa amma kai da zai zauna yayi lissafi a rayuwarsa shin baba na ku ya taba sayan mun wani abu bai taba saya ba dan kullum idan ka saya uwar kake barwa ta bashi na'am wai ana ganin girma ne ana ganin wai amma akwai siyasa hatta tsakaninka da yayanka kira su ina wane wane zo karɓi wannan na siyo ma karɓi wannan na siyo ma ita ma ai tana ba su tuwo kullum ko Allah ƙara mata girma da daraja to kai kuma kai ka siyo wannan dan takalmi ne a'a dan wani abu ne a'a wani ihsani ne yaron zai ji daɗi babana ne ya bani ka me da shi mutum kana yi da shi kuma wannan girman can da zai ji cewa baya da alaka da kai baya iya zuwa wajen ka kullum kana da rage shi ne mu fahimci wannan kaga yanzu manzon Allah Hassan da Husaini ai jikokinsa ne amma wallahi malam saboda tsabar siyasar zamantakewa aka gaya maka inda za a ce Hassan da Husaini su zaba tsakanin Aliyu da Fatima da Annabi za su zaba saboda tsabar kullum Annabi yana jan su jiki yana musu kaza yana musu kaza ayin Annabi ya ga dama zai iya tura ce ku ba su kaza ku musu kaza ku musu kaza ta wannan wani babi ne shi ma mai zaman kansa na tarbiyya wanda sai mun fahimce shi mun gane shi ya ce fi aslil ibili to jin girman kai da nuna isa ɗin nan fi ashabil ibili yana tare da ma'abuta raƙuma karatunmu ne na jiya ma'ana ɗabi'ar wanda yake alaƙa da raƙumi ba shi da addini yana tasirantuwa da harkar raƙumancin nan shi ma ka gaina muku mu'amala irin ta raƙuma in ya shigo cikin mutane na gaya muku shi raƙumi tsawo ne da shi ba a yi mai magana hankali hayaniya ya fi gane hayaniya sannan shi kullum yana sahara cikin yashi wannan hararar wannan zafin tana da tasiri wajen ɗabi'antuwa da wannan aka ce wallahi ko mutum ne yake zama a wuri mai sanyi wuri mai shiru-shiru to za ka ga yana da sanyin sha'ani yana da shiru-shiru haka aka ce duk mutumin da yake rayuwa a cikin gurin hayaniya wurin tada hankali wuri mai zafi hatta yanayi yana da tasiri zafi zafi to zaga yana da yana da zafin zafin zafin yanzu misalin wanda yake rayuwa a tasha ya saba da hayaniya hayya hayya ya aka yi ne wani wani da wata ran za ku dauko shi ku sashi a cikin mutane inda ba tasha ba za ku ga hukar da zai muku ba kaɗan ba saboda in ya zo yin magana ba zai a cikin nutsuwa ba yanzu wanda yake rayuwa a ma'aikata wurin da tana da tsari in an zo magana a hankali ake yana magana da manya yanda yake magana da manya a ofis to idan ya zo waje za ga in yana yin magana da sai ga yana irin wannan ɗabi'ar saboda me yana tasirantuwa da wannan shine abin da annabi yake so ya koya mana nan ba wai kiwon raƙuman ne haram ba a'a yana so ya nuna mana in ba ka yi da gaske ba addini shine ya kamata ka tafi da shi a ko'ina don kada yanayin da kake zaune a wani wuri ya yi influencing ɗinka ya canja maka ɗabi'arka kowane mai sana'a wallahi da za a yi research za a gaya ma ga irin ɗabi'arsa yanzu sai a ce maka tela yana ɗabi'a kaza direban mota yana da ɗabi'u irin na kaza sai ya nuna maka shi direba ne inda za ku zauna ko baka tambaya direba ba ne a cikin maganganu da mu'amala sai ka gane direba ne ɗan kasuwa da ɗan boko wanda yake ɗan kasuwa ne harkar kasuwa yake yi daga zama da shi za gane ɗan kasuwa ne ko da ko baka taɓa ganin sa a kasuwa ba ɗan boko kana zama da shi to sai ka gane wannan lalle wannan mutumin a yi ɗan boko ne kenan ɗan adam me yana tasirantuwa yana tasirantuwa shine annabi ya hana mu mu yi tafiya zuwa ƙasar kafirai mu je mu zauna a cikin su ƙwarai kuwa saboda in dai musulmi ya je shiga cikin su ya zauna to sai ya tasiranta da wannan hali da wannan ɗabi'a ta su akwai na sha gaya muku anan cikin yaran mu akwai waɗanda suka tafi amerika suna karatu irin sun zo hutu haka to sai suka taho da irin gashi musulmi ne amma sai suka taho da shiga wani wataran ya zo nan wuri na sai zo da shiga irin ta amerika ya tara uban gashi da gajeren wando eh ya zo masallaci nan su is normal a wajensu tara gashi da ɗan gajeren wandonka da ɗan sarƙa da matsatsiyar riga kawai sai ya taho masallaci nan na san lokacin da ya zo wuri na za zai gaisa da ni na san mutane sun zuba mai ido kallo karka ga yadda aka zuba mai wannan waye wannan kafiri ne ko yaya yaki sai da muka gaisa na ce to ai kai tunda ka ga yanzu ka zo gida sai ka dan canja kuma ka haƙura da sa wannan kayayyakin da wannan gashin ka je a maka aski ka saka doguwar riga irin tamu ko ma ƙananan kayan ne dai ka sa irin namu to sai mutane ka zama normal amma haka in ka je wani gurin bara bar ka shiga ba dan za su ce arne ne kai kenan me yasa ma wannan ya tasirantu ne da me zama wurin to shine ake karshen sakon shine ku daina barin 'ya'yanku suna shiga wurare marasa kyau suna alaƙa da mutane marasa kirki ku daina kai 'ya'yanku makarantu inda za a lalata musu tarbiyyarsu ku daina yi don ko kuna so ko ba kwa so wallahi sai sun tasiranta da wannan wasakinatu wal waqaru fi ahli al-ghanam sakina natsuwa as-sakina daga maskana ne al-waqar khudu'a kankan da kai natsuwa da kankan da kai insha Allah fi ahli al-ghanam zaka same ta a cikin masu kiwon tumaki ka san me yasa aka ce yana da waƙar kankan da kai duk lokacin da zai bawa zai daure tinkiya sai ya sunkuya duk lokacin da zai bata abinci ya fi ta tsawo sai ya sunkuya to nan kuma in ka zo in ka hada shi da mai kiwon kaji kuma mai kaji kuma ya fi shi dan shi kan durkusawa ma sai ya zauna kasa ka duba wannan wai risuna wanda yake yi da kuma sunkuya wanda yake shi ma ya mai tasiri sannan kuma ka duba ɗabi'ar tumaki da ɗabi'ar raƙuma wanne suka fi sha'ani saukin sha'ani tumaki to shi ma mai kiwon sai zama ya tasirantu da alaka da tumakin duk da ita ma tunkiya akwai rashin hankalinta eh iya rashin hankali ka samu tunkiya dabbobi irin wato sa'anninta to sai dai kai fatiya to ita kuma ka hada ta da akuya akuya ta fi ta hankali to amma umuman a mu'amala masu kiwon raƙuma sun fi masu kiwon tumaki rashin mu'amala mai kyau rashin mu'amala mai kyau kuma haka abin yake ko a cikin mu'amalolinmu yau da gobe an ce wani direban jirgi ne ya zo ya ɗauki mota sai ta haɗari saboda in ya shiga gida yana iya tuna lokacin da jirgin ne yake sauka ka gudu yake gudu za ka yi kwatanta gudun jirgin iya sauka ko zai tashi to wannan abin shi yake influencing so in ya hau mota sai ga kamar a tsaye yake sai ya taga ya ta gudu sai hadari ya bugi wancan ya bugi wancan galiban direbobin jirgi ba a bari su tuka mota galiban sai wanda yake da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa wanda yana iya ganewa yanzu fa ba akan jirgi yake ba eh suna da direbobi galiban in dai direban jirgi ne wai me saboda influence tasirantuwa da abin da kake ina jin dai waɗannan misalan sun kai mu gane ko yawwa to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raba mana wannan ahlul ibli da ahlu al-ghanam qala al-baydawi da yace gundar yana faɗa daga shauba daga Sulaiman al-Amash samitu zakwan daga Abi Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hadathana Isma'ilu qala hadathana akhi an Sulaiman an Saur bin Zaid عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا ها هنا يطلع قرن الشيطان إن وانشان حديث ني من ذا الله شيء إيماني بيمني ني فتنة كما وتسينون قبر يتشي فتنة فتنة daga gabar za ta fito daga gabar kuma gabar nan nan ne kafan shedan zai fito ƙarshen duniya kuma yanzu za ga yawanci fitinonin haka ne kuma man najeriya ai fitinanmu daga gabar ne ai allah ba wa mutane mai dubura haƙuri daga can ta danno annabi ya nuna ya ce alfitina kuna daga nan za ta bunko ta yi ta yi ta yi ta yi sai ta game duniya kuma قال أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا إرم وانشان ندي متان يمن سنظمكم أسو رون زوجيا ما ما ستوشي وأرق أفئدة ما ستوشن مرفن زوجيا الفقه يمان أنامكم فقه فهنتر الدين يمان والحكمة يمانية كمتان يمن wato sun samu yabo kwarai da gaske kaga akan harkar zuciyar nan hatta manzon Allah sai da Allah ya masa magana yace walau kunta fadlan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr idan da zaka zama to fadlan ghalizal qalb mai kakkausar zuciya mai kakkausar mu'amala wannan sahabban da kake gani lan faddu min hawlika da sai sun baje daga gare ka ko uwa ce da ta haifi yaro in tana da mummunan mu'amala yaron baya iya zama ta tare da shi sai ga yafi yadda ya wani ya karbe shi saboda tana da kasawa duk wanda yake da yawan hantara zaga daka cin mutunci ɓaci to zai ga mutane ba sa so su zo su zauna kusa da shi amma mutumin da yake da sauki yake da haƙuri yake da mu'amala to za ga ana son a zauna da shi ko a bakin titi ne yake zaune yana da sana'a in bai da hali mai kyau za ga ba wanda yake zama a wurinsa saboda sha'aninsa yana da wahala amma za ga wani wanda yake bai kai ya kawo amma yana da mu'amala mai kyau sai ga ana ta zama ana hira a wajensa makota mutanen unguwa kawai sai su je su zauna a teburin wani ana hira saboda yana da mu'amala mai kyau amma wani gashi yana da wurin zaman da shagon da komai amma ɗabi'arsa ba ta da kyau bai da fuska mai kyau sai ga ba wanda yake zama a wajensa shi kadai zai zama kamar maye to ko ya shiga kabari ma matsala zai samu an gane wannan da kyau ko yawwa to shi yasa Allah ya ce da shi walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu me lan faddu da sun baje sun watse min haulika daga gefenka amma annabi ya zo ya zauna kewaye shi suke da ya zauna suna matsowa kusa saboda suna amfanuwa yana da haƙuri sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي عن, عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشاب أن يقرأوا كما تقرأ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك قال أجل قال اقرأ يا ألقمة فقال زيد ابن جدير أي هدير أخو زياد بن حدير أتأمر القمة أن يقرأ وليس بأقرئنا قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبد الله كيف ترى قال قد أحسن قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه رواه غندر عن شعبة هنا حديث عبدان عبدان شيني عبد الله بن عثمان ابن جبل العابد المروزي متم بصرني daga abi hamza shine muhammad ibn maimun as-sukkari daga al'amash suleiman bin mahran daga ibrahim tabi'i ibrahim an-nakhai daga alqama alqama ibn qais yace muna zaune tare da abdullahi dan mas'ud wata ran tabi'i ne yake ba da labari yana zaune da sahabi abdullahi bin mas'ud kun san shi faja'a khabbab sai ga khabbab ibn al-arat sahabi ne khabbab ibn al-arat sahabi ne sai ya zo sai ya ce wa abdullahi dan mas'ud yana tambayansa ya aba abdurrahman a yastati'u haula ishabu an yaqra'u kama taqra ya kai abdullahi dan mas'ud kai makarancin qur'ani ne amma waɗannan matasan da suke tare da kai sun iya karatun qur'ani kamar yadda ka iya shin za su iya karanta qur'ani su rera shi kamar yadda kake rera shi kun sa abdullahi dan mas'ud makusanin qur'ani ne to yaran da suke tare shi shabab aka ce su ma sun iya kamar ta kara'u kamar yadda kake karantawa ma'ana ka karantar da su kala sai ce amma innaka laushi ita sai ce a in kana so abdullahi bin mas'ud kenan sai ce in kana so ai sai umarci wani daga cikin sai maka karatu amartu ba'dahum yaqra alayk sai sa wani maka karatu kaji kala ajal ya ce eh ajal ajal a larabci ana nufin na'am ajal na'am kamar yin wani ya ce yaya kaza kaza sai ka ce ajal mana kana nufin na'am abdullahi dan mas'ud sai ya nuna wani mai suna alkama ya ce ya alkama ikra alkama yi masa karatu sai wani mai suna zaidu bin hudayr zaidu ibn Hudayr dan uwan Ziyadu ibn Hudayr kula akwai Zaidu a gida ne akwai Zaidu akwai Ziyad suna biyu ne Zaidu daban Ziyadu daban amma baban su daya Zaidu ibn Hudayr Ziyadu ibn Hudayr to Zaidu bin Hudayr din dan uwan Ziyad bin Hudayr dan ka gane shi tabi'i ne babban tabi'i yana da riwaya a cikin suna abi daud sai shi zaid ibn hudayr sai yake cewa yaya zaka ce alqama yayi karatu alhali ba shi yafi mu karatu ba kenan shi zaid bin hudayr yana cikin matasan da suke tare da abdullahi bin mas'ud din to sai ya ga cewa yaya abdullahi bin mas'ud zai ce alqama yayi karatu alhali ba alqama ne yafi iya karatu ba tunda ana neman a ji waye yake karatu ai ya kamata a samu wanda yafi iyawa a ce yayi shi kuma abdullahi bin mas'ud sai ce alqama ya karanta sai zaidu yake masa wato kamar yake dan yi masa kamar inkari yaya haka sai abdullahi dan mas'ud ya ce amma innaka in shi'it in shi'it akhbartuka bima qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaumika kai na ce alqama ya karanta ka ce ba shi zan sa ya karanta ba in naga dama in kana so to sai in baka labari akan abinda manzo Allah ya faɗa akan kai mutanenka bani asar kenan ma'ana annabi ya zargi mutanen ka kai abdullahi bin mas'ud sai ya juyar da zancen yake so ya nuna masa na fa ce alƙama ya yi karatu ne saboda yana da wani yabo daga annabi da shi jama'arsa tana da yabo daga annabi kai kuma ko da ka iya karatun nan fa in fa ka taɓa ni fa zan gaya maka abin da annabi fa ya faɗa akan jama'arka ƙwarai kuwa sai ce kai shu ko in yi bayani in kana so in gaya maka wa qaumihi ni kuma zan iya baka labari akan abin da ya faɗa akan mutanensa shi wato wancan da aka ce ya yi karatu na yabo ɗin kenan an ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud ya ce a gabansa wata ran ya ga manzon Allah yana addu'a wa mutanen su alƙama din yana yaban su ya ce wallahi abdullahi dan mas'ud ya ce da naji annabi yana yaban mutanen alƙama nan sai da nayi burin ina ma ni ma daga kabila alƙama nan nake ya ce wannan ya sa na tuno da matsayinsa da yaban da annabi ya masa shi yasa ni ce ya karatu alƙama ya ce faƙara'atu hamsina aya min surati maryam na yi ta zuba karatu sai da na karanta ayoyi hamsin a cikin suratu maryam ya gaya mana surar da ya karanta ko suratu maryam abdullahi ibn mas'ud sai yake cewa khabbab kai fitara ya ka gani ya ka ji karatu قال خباب سي خباب سي كيشا قد احسن كا gaskiya wannan ya iya karatu ya kyautata sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ai yanda al'amarin yake ma aqra'u shay'an illa wa huwa yaqra'uhu ai ba wani abin da ka san na iya karantawa na Qur'ani face wannan yaron da nace ma yayi karatu shi ma iya karatu kaga yana almajiri ne wato ya koyi malamin sa sosai Abdullahi dan Mas'ud sai ya juya kan Khabbab ya juya ya kalli khabbab a lokacin da ya kalli khabbab ibn al-arat ya gan shi da zina da zobe na zinari ya gan shi da me zobe na zinari a tattare da shi kuma shi abdullahi dan mas'ud ya san cewa annabi ya hana namiji ya sa zoben zinari sai ya masa dabara sai ce alam ya ani li hadha al-khatim an yulqa yanzu har yanzu lokaci bai yi ba wannan zoben bai yi a jefar da shi ba har yanzu bai lokaci bai yi ba a jefar da wannan dutsen ai wannan ba ni sunan shi wannan zoben sai khabbab ya ce na ji abin da ka faɗa kenan magana abdullahi dan mas'ud tana nuna cewa bai halatta mutum musulmi ya sami zinare ba saboda annabi ya faɗa ya ce duk wanda ya ɗaura shi a nan duniya to ba zai ɗaura a lahira ba kamar ya ba zai ɗaura a lahira suka ce ba zai shiga aljanna ba wasu suka ce a'a ko ya shiga aljanna ado da kwalliyar da ake yi na zinari wallahi ba zai daura shi ba so kada wani ya samu wadata da rufin asiri ya je wani abu na zinari ya daura a jikinsa don kwalliya kamar yadda yanzu hamshakan masu kuɗi a duniya wanda suke da kuɗi sai su sa a musu carbi na zinari carbi na zinari mai kwaya talatin da uku yana rike da shi wannan sai a manyan wuri za ga ana ana ana jefawa yana kyalli haram alfahari ne kuma riya ne tsabar ya samu wadata wai carbi da zai ja wani zinari ne wannan haramun ne eh mace tana sawa damun kayan mata ne ai kayan mata ne amma za a iya kwalliya a jikin gini za a iya kwalliya a jikin wasu abubuwa na sha'awa amma dai mutum ya daura a jikinsa a wannan sai mata ai sai mata su kan ya halatta su saka amma yadda su ma akwai abin da namiji yake sa su ba za su ba yace yanzu lokaci bai bada a jefar da wannan har yanzu ba a gane sunnar annabi ba akan saka zinari sai yace da shi tab ai ko lalle innaka lan tarahu alayya ba'da al-yawmi daga yau ka daina ganin wannan zinarin a jikina ba ka sake ganin sa ba su mun da sun ji annabi ya ce kawai aikata suke fa alqahu sai jefar da shi kawai wannan gundar ne ya rawaito wannan hadisin daga shoba ibn hajjaj daga al'amash da isnadi ingantacce so wannan shine abin da zamu iya faɗa sai wani sati zai mu dora qissat daus da tufail insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuɓar shi Allah iman afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh